إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na Rajab hijira shekara 441 wanda ya dace da 17 ga watan uku shekara 2020 daidai yau insha Allah za mu yi darasi na talatin cikin littafin bulogar mara na hafiz bin hajar kalayan darasi na talatin daidai insha Allah za mu yi cikin littafin na bulogar mara insha Allah darasinmu na ƙarshe ina ga mun kawo ƙarshen bayani na nau'in zama na wanda suke ta istira zama da ake in za a raka'a ta biyu da in za a raka'a ta uku ke za a raka'a ta hudu kenan in za a raka'a ta hudu ina ga za mu tashi hadisin anas ko وعن عنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه wannan ruwaya ta anas bin malik wadda imam bukhari ya roto muslim ya roto daga anas bin malik radiyar an yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kanata shaharar yayi wata guda yana yin alqunutu kuma yana yin ta ne bayan ruku'i yadu ala ahya min al-arab ahya ibn rabi ina yin wannan addu'a kan wasu jama'a wasu kabilu na wasu larabawa wanda wata ruwa ya ambace su in sir'il usayya da zakawan da banu lihyan wanda sun yaudara an ba su makaranta da sunan su je karkararsu su karantar da ƙur'ani su karantar da addini ashe abin a ciki abin akwai yaudara wannan abin kwarai yawa manzan Allah ciwo ya ranka musu addu'a wanda gaba dai aka hana shi da salaka min amr min shay wannan wanda bayin Allah Allah ya magana kansu dai ya tsaye da wannan addu'a bayin na Allah ko Allah ya amshi su ko musu azaba dai aka ya bar wannan addu'a bayan wata guda kan wayannan kabilu na asali abinda ya shahara an yi kunutu kan wannan mas'ala ta wata musiba da ta samu musulmi kuma an yi wannan abin tsawon wata guda daga bayan hasa magama ruwa yau daga ba sai magana insha Allah sai ya ce wali ahmad wadaru kutini na hawuhu min wajen aka wazad wannan ruwa da cewa dai daman kololon inganci an ce bukhari ya kawo musulun ya kawo ta yin kunutu tsawon wata guda bayan rukui daga baya aka bari to ruwaya ta imamu haka imamu dalakutani haka imamu sun kawo ruwaya irin wannan ruwaya amma ƙarin da ya zo a wannan hanya ta ahmaku dalakutani da ya bayan sun yi bayani ya yi wata guda yana addu'a ga wasu kabilu wasu kabilu na rabawa ya bari ya suka ce wa amma fi subh falam yazal ya kunut hatta faraka duniya amma a cikin alkunut a cikin asuba bai gushe ba ya ci gaba da wannan al'unutu har ya bar duniya wannan shine asalin kenan rigimar da ta kawo ta masu ganin dukkan asabar sai an yi magana da ruwa mai shalhami bayan kan sun sha Allah da zai maji dai ruwaya wadda ta yi bayani ya alƙunu tsawon wata guda kan wasu ƙabilu na larabawa kuma ya bari kuma mun ji bayanin cewa duk amma a asuba bai gushe bai na yi habar duniya sai ruwaya ta gaba wa an anas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم سهو بن خزيمة أنس بن مالك رضي الله عنه شيكو منا ما دندي كما سمشين نيتي أنا صلى الله عليه وسلم بايع القنوت إلا إذا دعا لقوم سينزي وتا الدعاء تا الخير ألا تيمكا كو أغزاوا وإنا شين لقوم auda ala qaumin ko adda mugun abu akan Allah halakar da wani a ce ala ko ne kaza eh yad'u li fulan yad'u ala fulan yad'u li wani adda khairi ce yad'u ala fulan adda ta mugun abu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai al'unutu sai zai addu'a kan wasu jama'a na misali Allah taimaka musu Allah hudu da matsala kaza Allah musu kaza ko kuwa Allah gama kabila kaza ko Allah gama al'umma kaza irin wani addu'o'i ne yake yi wannan ruwa ibn khuzaima ya inganta ta in zai da mai mas'ala uku kan mas'ala sai hadisi na gaba kan wannan mas'ala insha Allah ka mutu gaba sai ya ce wa an sa'ad ibn tariq al-ashja'i radiyallahu anhu qal qultu li abi ya abat innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقتون أفكانوا يقنتون في الفجر قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود سلم من طارق yake ce ma na can baba na tsari kenan an shirya yi na ce kultu labi na ce baba shi ne kultu labi ya bata ya baba kenan wani abu ne wanda ta an jima da wani maganar ta yada jita-jita yin alkunutu a sallar asuba ya ce ya baba inda ka tsalle ta halifar rasulullah zalama kayi salla bayan manzan allah sallar wa abubakar kayi salla bayan abubakar wa umar kayi a bayan umar wa usman kayi a bayan ali kai kai a bayan usman wa ali kayi a bayan ali wannan da su ƙoluloli a musulunci a ƙare bayan manzana da bayan halifofi guda hudu kowanne uban ya salla a bayansu haka shi ne katkinin salla da ko to yanzu wannan sa'ad ya ɗauko madogara ne tushen wannan matsala da ake rigima kanta kenan wa'annan guda biyar manzan Allah sallallahu salama da halifofi guda hudu abubakar umar usman ali ya tambayi uban a fakanu ya ƙartunan silfajar shin wannan suna ƙunutu a sallar asuba ko shi uban sahabi ne wanda shi aka yi ya ce aibu na ya dana muhudasun bida'a ce kirkire ce su musanta ba a dukkan asu ba ya kunutu kene yan wa idan muka koma baya kamar da ibn qayyim rahimahullah ke cewa anas bin malik ya kawo dukkan wannan masaloli na kunutu ya ce kowace tana wurin kanta na cewa al'unutun da ya kore bai wadda ya wata guda iyayi ta kullum ta ce ya kore al'unutun da tabbatar da ita al'unutun da ake yi in wani abu ya zo na musamman in ma ana neman guje wani bala'i ko ana neman allah gama da wasu suka cutar da musulmi misali wannan akwai ta duk da aka samu wata matsala ta kama a yi ana iya yi ta asuba ya ce shi bin ƙaimun walla ya ce iyanin addu'a da yake akwai addu'a sananna bayan ɗagowa daga sami Allah limina rabana na kalhamd hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi duwa da ayoyi da ake anu wuraren ya ce wannan addu'a ce kenan ganin matsalar iyayenta a kota sallah shi ne za a ɗauka ko ya tsawaita tana a sallah asuba amma a ƙaiwa ɓangaren isa ɓangaren waya ba ruwaya da ta inganta wannan lafazi ba shi da inganci na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana alqunutu a sallar asuba haibar duniya babu shi bai tabbata ba kuma shaidar wannan ruwaya ta sa'ad iya tabbatar ma da haka shi da shi aka yi manzana haibar duniya abubakar ya hau da shi ake duk wannan gaba ɗaya mai tambaya ba mai yi ya ce yaro na ƙirƙire ce na kenan addu'a ta kullum a sal'asu ba kuma ita al'urutu da ake yi ta shari'a bayyana wa ake ba na rage a ba addu'a ake ana ji ana amin a daga hannu a yi addu'a wannan shi ne al'urutu ta kama ba kuma kama a wannan tamu ta asuba za ka ga a ɓoye ake yin ta san ma ba a jin abin da ake gudu ya ka kuma huk huk za ka ji kurum imali huk kun haka za ka ji duk mai ji haka zai ji kurum alama an ƙare kenan wa wannan shi ne masaloli wanda ya sa kullum a magabata shi ne magana ta mazhaba to da yawa za ka ji wani ra'ayi a mazhaba da madogararsa amma illa wanda madogara zama to ba ta da hujja ko ba ta da ƙani yanzu misali kaga an ce kuma wata ba imam abu hanifa shi iya gama kunutu a sallar kunutu a sallar wuturi take wajibi a wuturi kun take wajibi dole a yi ta hanabila suna ga mustahabbi ne a wuturin mu da malikiya da su shafawa su suna ga a sallar asuba mustahabbi ne a yi ta a sallar asuba me dogara da wancan ruwa mara inganci aka ta zo musu shine hujjar da ta mustahabbi ce a yi ta a sallar asuba ta haka a wajen maliki haka wajen shafi'a haka suke gani don wannan mas'ala cewa duk da ce ko duk sun yarda akan nawazil in yazo ana iyyanta amma mai ka cewa masu ganin ma cewa wajibin ce kai banda hanaf sauran gaba da maliki shafi'a ba mai cewa an kai ta sallah ta baci ko in baka yi ba sallah babu ita illa suna ga wani ce mustahabi ce wani ce babu ita dai amma babu bata masala dan kayi ta amma dai a ce a sunna bata tabbata ba a sunna yin ta a dukkan sallah ta ta asuba idan da aka saba yin ta gaba a zaman kaida kenan akan sunna ya ce kenan kai bid'a kan wancan wancan sahabi imam imam amsa don sahabi ne ya bar amsa cewa yin ta kullum a sallar asuba yin kunutu bid'a ce wannan shine maganganu akan alqunutu a sallah guda biyar in wani abu ya zo kowace za a iya yi asuba ce azuhur ce la'asar ce magriba ce isha ce kowace za a yi amma a bayyana ma wasu suna ami magana kenan wannan shi akwai ta a kullum bayan ya kare wannan ina ga sai ruwaya ta hasan ko bin ali to wannan ita ce za mu ga mas'ala a kanta wadda ita kuma mas'ala ta unutu a cikin wutin ya ce wa an alhassan bin ali radiyallahu anhuma annahu qala علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم هدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وترواك ولا ولا ولا يعز من عاديت نبي كاشبا يا تبع أنا كاشبا زي تبراني وبحكي ولا يعز من عاديت وانا رواية حسن بن علي كان جيكا أنا فاطمة جيكا أنا صلى الله عليه وسلم يتي علمني rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat manzana sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni ya karanta da wasu kalmomi wannan kalmomin aquluhunna fi qunut al-witr zan daga karanta su a al-qunutun witr kenan a wuta ta ta witri ba ta da lokaci kana iya yin ta a kowane lokaci kullum ma ta witri amma kuma mas'alar qunutu a bayan rukuyi ake yi ko kai rukuyi nan ma wuri mai zaman kanshi cewa kamar da ina ga hafiz da hakirin ke cewa haka na ga wannan shaɗi wannan abdullahi basam cewa magana mafi yawan sahabbai da tabiyai jamhur suna kan cewa ana yin ta bayan rukuni to amma cewa ruwawi sun zo wasu sun zo bayan rukuni wasu kafin rukuni duk da cata ta wuturi ta hizawa ta kahin ruku'i ta nawazir ce bayan ruku'i ala kulli halin kowace ba wata saba suna kowace an samu wani abu wanda yake da alaka da kenan dai maganar kafin ruku'i ko ba ruku'i ba ta zama matsala illa ta nawazir an yi santa bayan ruku'i ta wuturi kahin ruku'i wannan shine kan mas'ala ta qunutu idan kuma ta wuturi kullum ana yin ta yace ga su abinda ya karantar da su Allahumma hadini fi man hadait Allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar da su wa afini fi man afait Allah ka bani lafiya nan lafiya daga azaba da dukkan wani mushkila Allah ya baka su Allah baka lafiya daga komi cikin wanda kake ba lafiya Allah wa tawallani fi man tawallat Allah ka jibinci lamarina cikin wanda kake jibinta lamarin su kin Allah dauka ma komai na hannun shi kai kai ma komai hannun ka ai zan to shine waliyin ka daga ci wa barikni fi ma atait Allah ka mana albaraka ya albaraka cikin duk abin da ka bani ka mai albarka waqini sharra ma qadait Allah cikin hukuntunka ka kare ni sharri duk wanda kare ni shi zan kuma ya kuma da kashin Allah amma duk abin Allah ka hukunta mugu Allah ka karba Allah ka kare mu mugu abu fa innaka taqdi wa la yuqda alayka domin Allah kai ne mai hukunci ba mai hukunci akan ka wa innahu la yadhillu man walayt domin Allah lamarin duk wanda kaji bi lamarin shi bai kaskanta duk wanda Allah ya ji bi lamarin shi bai kaskanta shi ne kuma la yadhillu man adaita haka duk wanda kai adawa da shi bai ci nasara bai dauka ya kai tabarakta rabbana wa ta'ala ka girmama wa alkhairan ka sanya wata ya Allah ya ubangijin mu Allah ka daukaka wani ce addu'a ta qunutun wuturi ta da kullum kwarai addu'a addu'a ce kwarai mai roman gaske mai fa'ida kwarai idan ka samu amsa akan ta me rage maka ko me ka samu Allah tabbatar da mu akan sunna wannan shine dan wa mas'ala akan alqunutu kenan dai kurin wanda ya me yake cewa me yake cewa wanda ya samu dama irin ta wannan hutarin ita ce mutum da zai rika idan an ce ba wajibi bane ba amma tabbas tana da muhimmanci tana a shar'anta kuma ga addu'a ta alkhairi a ciki kenan ba ba wata matsala komi an mutum yayi yace wa zadan nasa'i ibn hushan akhar fi akhirih wa sallallahu ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam kina karshen wata addu'a ana yin wannan salati وصلى الله تعالى على النبي nan ta an samu wannan daga wasu daga cikin sahabbai suna ƙara wannan abin a ƙarshen addu'a ta wuturi an ce aikin sahabbai ta yin so ya tabbatar da haka mana bayan cikin fasala da ke cewa kenan baiwa su duka sai abu akan ra'ayi iya da madogara kenan kenan ƙara salatin a ƙarshe ba matsala kan shi wannan shine ya kawo dalilin da wasu malamai sunna da dama suke ga cewa alƙunutun da ake yi hatta ta wuturin ba san tsawaita ta irin wata sabo al'ada da ta zama ga musulmi a duniya ganin ana yi a harami ya zama to ɗabi'a ta za a yi ƙunutun wajen minti talatin wannan sun ta wani abin da ya sabo zo a da babu shi duk da manya suna yin shi amma ka ɗauka wata madogara ce don an yi a maka ko a madina ko a saudiya ka ce wani haka ya zo abin a daga baya haka da zo da kuma ina da nan kaɗan hawa suke ma magana kamar gaba cikin wannan littafi na albani na haka na abu malik ta albani suna magana cewa suna ma bid'antar da yin wannan hakakin doguwa gaskiya ta yawa kwarai abin ya yawa kuma za ka ana ta kunku magana guda ta kwarai annabi ya da kalmomi masu ma'ana yan gajiru sun biya bukata ba su bukata a ta wani abin kun ga wahala a jima tsaye wani jiki ya bisa an haka da al'anan ma ya tafiya muku haka na da magaran to ha gaskiya kakka matsa mutane kamar su dogo kunutu ga sai wala kai dai dai gurgudu a da kai ba ta kan kan kai rukuni kurin gaskiya magana ba sunna bace ta zo ba balle mutum ya ce kuma gaskiya akwai galaza kware ga mamu gaskiya tana da wahala kware kuma ba ta zo ba a sunna shi kuma madogara sunna ce madogara ba wani ba yayi ko an yi kaza gari kaza an yi ba shi ba madogara ba ba san ba san tsawaita da gaskiya ولل بيحكي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء ندعو به في القنوت من ثلاثة الصبح كما وفي سنده ضعف وتروى تباهكي ودى عبد الله بن عباس كيتشوى كمان أكا دنغنا ياتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كرن تدمو دعاء وتأدعى wanda nad'u bi fil qunut min salati subh muna wana addu'a a alqunutun sallar asuba shi mata da wannan sanadin akwai rauni ba shi da inganci wannan shine kenan wannan akwai mas'ala masu bisa mulugu maram can baya zaka ga ruwa da muka kawo ta Anas ta annabi ya kunutu tsawon wata guda ya bari kuma da ya ta Ahmad zaka anu ya ishara ga hadisin ƙarshen ruwa Ahmad sai ƙarshe an ce ruwa Bukhari ko Muslim ka dauka duka iya magana kan mas'alar biyu a'a abinda yake Bukhari ya kawo Muslim ya kawo kunutu kana ta shaharan ba'd ruku yadu ala haya min arab thumma tarakahu wannan shine Bukhari ya kawo Muslim ka wannan ƙari na gaba babu shi a Bukhari ko Muslim kun ba shi isnadi mai kyau kan mutum ya gama musu hukunci guda da akwai wasu suka sun kawo sun kare duka ruwa biyu suka kawo sai suka kawo sahi bukhari ko muslim sai mutum ya dauka ruwa ta bukhari muslim wannan karin na ta asuba bai shi da inganci ta wa amma fi subi falam ya kunta ta farka duniya wani bai da inganci gaskiya ta asuba iyayi bai bashi kushe bane habar duniya ba ta da inganci sai hadisi wanne ne sai ina ga sai wa an abi hurairata radiyallahu anhu tunan ma wata mas'ala ce mai rigima mas'alar zuwa sujada daga tsaye kaje da hannuwa ko da gwiwa za mu karanta ruwayoyin sai mu yi hulasakin maganar hukumcin magana wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليدع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة yace abu hurairah radiyallahu anhu ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala yabruk kai gurhana kama yabrukul ba'iru kama yanda raqumi ke gurhanawa yace wal yada yadayhi qabla rukubatayhi ya dora hannayen shi biyu kahin guyuwa kenan ka fara kai hannu biyu kahin guyuwa akan kasa wannan ruwaya yace akhrajahu thalatha don san kiran salasa su wane ne abu dawo ɗin zina sa iko wannan su ne sai ya ce wa huwa ya ishara ga mi ga wannan ruwa ta abu huraira ta inda mu sai sujada kai guruhana irin guruhanan raƙumi ya ajiye hannuwa kayan gwiwa wannan ruwaya ta abu huraira akawa min hadisi wa ibn hujjar ta yi ƙarhi akan hadisin wa ibn hujjar menene hadisin ibn hujjar shine ya kama shi a gaba kai tsaye hadisin wa'il shine wa'il kibar labarin cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza sajad wada'a rukubatayhi qabla yadayhi yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana sujada yana ajiye gwiwowi guda biyu kahin guyu kahin hannuwa guda biyu shine wa'il ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in za shi sujada yana fara kai guyuwa biyu kayan hannu biyu kaga nan ai akwai cin karo da hadisin farko shi na farko ce akai hannuwa kayan guyuwa shi na biyu ya ce annabi yana kai guyuwa kayan hannuwa to amma kayan a zo nan shi wannan na karshe sai ce maka a kharajawa arba'a duka wannan kenan abu dawo turmizin sai ibn majah sun kawo shi to amma ka hanya zo sama ya maka ishara shi hafiz ibn hajar a idan hafiz ibn hajar hukumcin da yawa ruwaya guda biyu ya ce maka wannan hali na abu huraira na cewa aje da hannuwa kafin gwiwa ya fi karhi ke maganar sanadi akan zuwa da gwiwa na zuwa da hannuwa na abu huraira ya fi karhi akan na zuwa da gwiwa na wadda bin wajen mun ji wannan ko sai ya ce fa'inna lil'awwal shahidan min hazibin umar rajin an sahu ibn khuzaima wa zakarahu al-bukhari mu'allaqan mawqufan rigima kenan sai anan shi waye mai magana hafiz ibn hajar sai ta fa'il al-awwal hadisin farko wani na farko anan na abu huraira mai wani hukunci mai hukumta zuwa da hannuwa kahin gwiwa iya da shahid an haka ce shahid kan hadisi hadisi ya zo ta wata hanya daban kuma wani ya zo ba sinadin daban ne amma kuma magana tana kai ga abu guda wanzu ya kara wancan karfin gwiwa sai me ka cewa a shahidikin na gaba na ibn umar me na ibn umar ke cewa ya ce hadisun ibn umar sahahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta ruwayar ibn umar wata ƙara ma na abu huraira ƙarhi bayan ibn kuzaima wa zakarahul bukhari imamul bukhari ya kawo ruwaya ta ibn umar mu'allakan mawqufa imam bukhari iya cikin tsarin littafin shi zai shahi dukkan isnadi ko ce daga abu hurairah ko ibn abbas kuran shi ta'liqin buhari ba wancan ta'liqin ba na magana raunin cikin hadisi mai rauni akwai akwai mu'allakan ko na bukhari ba kawai na bukhari iya shahi dukkan hadisi kawai wani littafin da muke karanta na na buluga namu dukkan mu'allakan ne ba da sanadi kuda ciki ba ko sanadi duk buluga mu haka yake shine yawan ta'liqin ya ta'liqin wannan janye isnadi gaba da kun a kawo zunzurutun hadisin ko sahabin da ya magana ba tare ba inda bukhari an haddathana fulan annaka haddathana haddathana babu wannan ko ya ce maka abu hurairah ya ce kaza ko manzo Allah ya kaza shine ta kina an doke sanadin to imam bukhari ya da wannan hanya kina a cikin sahih bukhari akwai hadisi na ibn umar wanda yake mu'allakan kuma mawqufan zuwa ga ibn umar kina anan me yace mawqufan kina an dangana magana zuwa ga ibn umar to yan wa idan makoma baya kan zuwa da hannuwa shi ruwaya harko ita ce masu bulugan mana za ku an sa a ƙasa iya wasu masu ta'aliki an sa magana ibn qayyim rahimahullah shi ibn qayyim dan zigiman ta taso ga nan abin abin ya kashi ga nan daga magana ibn qayyim ita kawo rikici da kan mas'ala dan shi ibn umar sai yake magana kan wannan ruwaya ta abu huraira wadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala yabru kai guruhana kama yabruku al-ba'ir kama yanda raqumi ke guruhanawa wal yada'a yadayhi qabla al-kubatayhi ya ajje hannuwa kayan gwiwa shi ibn qayyim rahimahullah sai ce nan akwai kalba min rawi me kenan kalba min rawi kenan mai ruwaya ne ya juye magana ibn qayyim rahimahullah mai juya magana shi jaye kamata ya yi a nan tun da an ce kakka gurwana irin gurwanar raƙumi tunanin ibn kai magana suke cewa suke cewa raƙumi iya fara kai in zai dukusa yake ba game da har ajiya ba goyi game har ajiya ba wannan tunanin ibn qayyim shi ta ce kenan yaya za a yi a ce kakka ya gurwane irin gurwanar raƙumi kuma a ce ka ajiye hannuwa ya baiwa shi da namiji kenan shi da yake kenan nan sai ce kamata a ce wal yada a rukubatai ya kamata a ce kafa da yadai kenan mai ruwa ne ya jiwe abun Allah ya kai mana kai dan wannan mas'ala ta ibn qayyim malamai da masu yarda ta albani mai rajika mas'ala wanda kanta tawdil hakan ga magana shi ibn qayyim a tunanin shi ne duk matsayin shi ya ɗauki hukumcin raƙumi ƙawa ta gaba ita ce hannayen shi ya ce alhali a lokatan suke cewa maka ce a lugance da adatan haka maka cewa na al'adance a lugance raƙumi a lusanin arab asalin larabawa wanda kan ci kalmomin larabawa su raƙumi gwiwar shi tana hannun gaba rukubatul ba'ir fi yadda amamate ne gwiwar raƙumi wannan na gaba hannu bane ba gwiwar shi anan kuma dole kan ta siffar zuwa yanda gwiwa take lankwasawa an ka duka ka diba raƙumi ta bayan shi haka take ba a takaice dai suka ce aluga da haka abin da yake adata wanda ke aikace raƙumi gwiwar raƙumi an ka koma cikin misalin arab littafai na larabawa na masu fasar lugar larabci haka abin yake raƙumi gwiwar shi wannan ta gaban ita ce gwiwar shi kiran manzo annabi sallallahu alaihi yanda magana haka take yana sabi ma labari ba wani juyawa haka ne shi ne ke tsammanin gwiwar raƙumi a baya take irin taka a wannan na gaba da gumi gwiwar ce annabi ta kakkai irin raƙumi ka kai gwiwar ka kai ka kai hannunka kai shi raƙumi ba hannu bane ba gwiwar ce ke kaiwa bayan ta sun yi aiki da lisan arab sai suka kawo mas'alar cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira wanda kan hijira ta cikin sahih bukhari akwai ruwaya da ya hijira bayan sun boye a wannan kogo garu sau sun yi kwanakin su kwarai shawa sun tabbatar kuma manzo Allah ya tsire sai suka yi wanted suka yi shirin suka watsa duka laraba duk daga nan har zuwa ko'ina suka watsa duk wanda ya kawo muhammadu abubakar suka cewa duk wanda ya kawo su da rai ko a mace kowane ne kan raƙumi ɗari ba ya ba ya karantar ba amma zai cewa wanda ya kama wani duk wanda ya kawo abubakar ko umar da rai ka kawo shi da rai ko ya mutu za su baka raƙumi ɗari aka ya wani duk duk wani aka ga yan kawai kurin ka kawo abubakar raƙumi ɗari to zai bari akwai suraka ibn malik suraka ibn malik sananne suraka ibn malik suraka ibn malik ibn ju'shub iya zamanin cikin hada ta garin su bani mudalij ga na kurwa cikin bukhari cikin babul hijra na cikin babul hijra hijra zuwa zuwa madina sai shi suraka iya zamanin wani yazo yace kai na ga dan dudu nan ha bakin taguwa nan an yaba mahawar bane ba so sun san ba da wanted an ce na kawo dari an yaba shi bane ko an yana ga dan dudu a can fa sai su raƙa shi mai wayo ya ce kai wasu da suwa suwa ne wa ba su wane ne ya turofan shi kwanta suwa ne ya san suwa ne shi kuma ya yi ne don ya kewaye shi ɗaya je cikin tarakin ya ce kai ba su bane ba wasu wasu ne wanda ka zama na kansu suwa ne da ya ji an ƙare wannan ya zamuna ya yi ɗauki hankalinsu wuf ya tsila ne ta yi ta yi gida ya ce matashi ya ke baiwa shi ki ja mun wannan doki na maza maza ya gaba raƙumi na ya gaba ya wuta kito da shi ki wuta da shi bai so a gane zai wuta so ke shi ne je cikon tara shi daya ya hudda aka hudda mai aka hudda mai raƙumin bayan gari ya can bayan wani tudu ke ke bayan tudun ya ka dalme shi a bayan tudun ke ki tawo ki baro ki ki dalme shi shi kuma ya dauko takobi ya boye yanzu duka gane shi ne ya wuf sai wuta yau sallale da cikin jama'a wanda sai wuta shi ne je kwantara iyayi iyayi kuwa duk ya san su ne sai ba ba san su iyayi hake gare su da abubakar da manzan Allah da jagoransu to iya kaiwa kusan su ya ce ta kai iya gashi da manzana iya jin da manzana zama iya magana iya jin da nake kira qur'ani annabi ya karɓi iya ji kurin ya ce sai da kuma shi kurin sai na ka cewa eh na ka cewa sai gana dokin shi dokin shi sai dokin shi kurin kasa ta kama shi kaf yayyayi iya fama har suka ga suka nisa sai da ku ko kura ta fur ta taso to anan shine lafsin na bukhari da yake kashin bankan ta maka nan zamu gano kenan su suna kiran duka dabba gwiwar ta a gaba take sai yake cewa cikin sahih bukhari ne حتى إذا سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكسر الالتفات yace hin naka gabu da su ina jin karatun da manzon Allah ke yi ta manzon Allah bai waye ma Abu Bakar hewaye waye yake amma anan bai waye an hanan kuma sai da musu baya amma anan bai waye ce ma Abu Bakar hewaye yake hewaye yake ina kallon su amma manzon Allah bai waye ko da kudin annabi ya tafi shi yace can yace sakat yada farsi sai hannayen hannayen doki na sai suka kama ƙasa a cikin ƙasa hatta balagata rukubatai har suka ƙasar hatta kai gwiwar hannun hatta balagata rukubatai kenan hala ƙasa ta kai gwiwar kenan hannun dokin nan me yake kawo sai bukari mai kenan su daman dabbobi gwiwar su a gaba take hannun take wani su gaba kenan wani wani kamar shahadi ne kamar albani ya magana kan shi cewa ta usa cewa wannan shine hujja da mun kuma haka yake a cikin lisan arab cikin litan lugar larabci duka dabbobi su guyo su a hannun gaba take
ba a baya ba take ba
nan dai tarihi na takaice dai ya tafi karatu a nan nan hadi wannan dai tarihi na takaice su raka a nan sai da su uku in yayi yayi in na kusa zuwa kawai ta kama yayi yayi kurin ya faɗo ƙarshe dai ya gano abun akwai wani abu ya ce ya muhammad ku tsaya ku tsaya daman alƙawarin a mai addu'a zai fasa ya gare da gaske abin aiki abin ba na wanzama ne ba ya ce zai muku alƙawari yanzu ya ce ga guziri na da duk abin da malaka zan ba ku tesu annabi ce a bin bukatar guzirinka da kayanka sai da kayanka abu ɗaya kurin ka kare wani an baya an biyo kai turfan mutane kurin ko don ake kurin kai turfan mutane annabi ya mai ya ce to a me zaka bin alƙawari na na wani abu ya ce yanzu su raƙa sama wani za ka ce inda Allah zai sa maka kambe ko warwaran kisra ita wani kisra bin hurmus ya ce shi ikon Allah a nan gaba magana kama aka hira shi kenan suraka ya koma baya daga an zo yan wani an zo yan bin sun kai na na haiku duk labin na kare babu shi kawai mutum kowa ko kowa labarin sai mai dasu bai musulunta ba amma duk wanda sun kawo zai nema zai ma a nuna ma'aunin alkawali sai mai da yan neman sau haka ya tsaya wannan aikin manzana zama ya tafi madina so da yana garin su bai musulun da ba sai da manzana bayan ya hijirar wannan he shekara ta takwas an zo an bude maka iya labarin komi manzana ya zo ya ci kurishawa ya gama da su ya gama da maka ya ni hunain an ji an yi hunain an kare hunain ya zo shi irana wurin rabon ganima ta hunain ya ga suraka ya zo ana kai kai ya kutsa ya shiga ya kutsawa ya kutsawa sai da ji ilimin manzan da kisa zama an taru ya cika da ya ce na gane ka suraka ya ce to kama alkawarin isani kyautawa yau ranar kyautawa ce ranar ranar rabu kai na ganima ka wuri na gaba man ta gaba da ganima ka ta rabawa a babu ta rabu da kuma ɗari a babu ta ci ɗaya shi ma a bashi aka bashi rabashi kai da anan suraka yake ta musulunci musulunta shi ma shiga layi annabi bar duniya suraka da shi ake ana nan ana nan kurin hikimar Allah ai iya tile maza ya ce mishi kai buka suraka ya zaka ce idan da bisa saurayi da suraka ya bi zaka ce in ka sa warwaran biyun na kisara ana nan abubakar ya hawa kare umar iyakan halibu wata rana suna madina hega komanda na sa'ad bin sa'ad bin abi waqas an ci hurmus an kare an kare farsa an zo da kayan ado da a duniya kaf duniya babu wani sarki mai kamban sarauta irin na kisara he ga wannan kaya na lu'ulu da zabar jati kayan masu tsada ne a duniya he ga an tattaro an kawo an raba ganima an ba kowa na shacan kowa an ba shi na shi rubin da ake huda da ake raba kuma sun ake huda na na baitul mal shi na kama umar kaya guda umar ya diba wannan kayan ya ba Allah ya goje ma Allah ci Allah ka san annabanka ya yi daraja yana matsayi wannan duke baka bashi ka bani ta Abubakar ya yi ka bashi baka bashi ka bani ta ka kada Allah wannan kai zama kai zama fitina nan da Umar ya dawo shi da Ali ce shi ba ce abin da ke bace wannan al'umma ce al'ummar da wannan dukiya za ta shiga hannunta ba ta boye ba ta kawo tana da amana cikin ta Ali ce Umar ka kame daga cin haƙƙin jama'a kai ma Allah kai al'ummarka inda ka ci su mada sun ci haka ne na shiga bala da ce ko ba bala da ce ne zuku aure makata aka no shan barawo ne ko barawo ne in ko haka zai tunda kai shi ba kaga magana magana ka ya dole ko ƙyali tunda kai dole ko ƙyali haka matsala take ramin din da ka samu matsala a gaba ba to ta ɓaci shikenan yace Ali yace Umar ka kame kanka Allah ya kame al'ummarka inda ka taba kai su wanda sun taba abun mamaki na abun da kawo anan sai Umar ya ce aina suraka ina suraka yake ko su da magana sai ga suraka ga kambe na kisra da da hula sarauta da kamban ita zo suraka ya daura mai aka aka dauko aka daura mishi gaba da kan sarauta kisra sai ga su akan suraka eh gurin aka tuka aka tuka da kwaji abin da ne ba da labari abin ya tabbata da rayuwar su amma a wasu zamanin ku je ku ne musulunci san musulunci abin da ba na wasa kuma Allah ya Allah masalan gaibi ne wani abu annabi ya wani magana lokacin da ana kore shi ana kore shi iya tsere iya labewa iya labe labe tsere je Madina yayi wannan alƙawari mun ashe Allah ya tuka shi Allah bai kuda kan komi duk abin da Allah ya tabbata shi wani bai ture shi to dai an muna magana shahiri ce maganar mu maganar cewa kenan raƙumi shine kaman wanda kan ce tawdir akam daga masalar ibn qayyim rahimahullah yayi wannan magana ta alibamin mai ruwa ya juya maganar dogara da cewa hannayen raƙumi a nan hannun da gwiwa ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama taliki ne balarabe ne bukure shi iya magana kan kayyar da larabci haka yake a lokacin ta larabci a can larabci wannan raƙumi gwiwar a hannun gaba take manzo ya hana ka kai kakkai irin raƙumi kakka je da hannuwa ka je da kakka je da gwiwa kai inda ta raƙumi kai ka je da hannuwanka kenan ruwaya tana na aurinka kuma amma maki duk akai a kawo hanyar ruwaye shi anan hadisi ya zo hanya da yawa ibn qayyim ya magana a cikin masu ruwayal ya juye ruwayal to ai babu hanyar da ta kawo shi lafazin nashi shi magana kenan iya nan hadisi a wurin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala yabruk kai gurwana kama yabruku al-ba'iru kaman da muke gurwane kenan zuwa da shi da kuma da guyo ke zuwa kai aka ce wal yada dai ka aije hannuwanka guda biyu kabalar ku ba ta yi kayi guyo ka guda biyu dama mu wannan ba dama annan muhiya dama maza ba dama dake anan dama haka ka tashi ba matsala kan wannan nan matsala malaman saudiya Allah ya tsaka ta muhiya su usaimin sauran su su suna kan aqidar zuwa da guywa wanda wanda karanci wani tayi na na usaimin ne na sifa sallah ta na bibas to Allah ya gafarta musu har ga suna ce shi da ke irin aqidar ta yayi zikir kan abun kan mazhabata nabila kan kan aqidar ce ma babu hadisi sabanin wannan za mu karanta ibn wa'an ce babu ga aifa duka wurare a gandu hadisin da yake kawo shi shi Husaymin tasibin wasu sai ya ce wannan hadisin suka kawo na wani bin hujjar na cewa za ta nabi sallallahu alaihi wasallam za ta sajada wa za a je kuma ta kabila dai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam in zai sujada iya zuwa da guyuwa kayan hannuwa sai suka rinjayar da zuwa da guyoyi biyu kayan hannuwa kuma suka ce ma babu hadisin ba wannan ba kasa akwai cewa kowa mai kure ne ba abuwa ta saka babu hadisi sabanin wannan na zuwa da gwiwa alhali shi kuma annabi magana nan bulugu maram ya kama duka amma ka a ce babu banda ma inda ma cayi ka usaini inda cayi ma hadisi ya kari ana ma a ce babu wani wani mai ji mai karatu zai samu matsala an ce babu ruwa ya sabanin wannan an na ruwa yi karara kuma ta wani inganci ma inganci ne a ta nan nan bulugu maram duka biya kasu kuma ya ma ishara ga wannan kima ta biyun wancan tarkon ta wani kari kinan baiwa a ce babu ruwaya wata sabawa zuwa da gwiwa alhali a wajen malaman hadisi duka masu binciken hadisi sun tabbatar da illar wannan ruwa ta wa'il ta zuwa da gwiwa kan hannuwa wannan kuma mutum ya koma hanyoyin hadisai zai ga masalolin magabata kan raunin wannan ruwa ta wa'il bin hajar da shi ma'ana hafiz bin hajar ya ishara kan hakan kan rauninta kuma bayan haka wannan ruwaya shi nan hafiz bin hajar dan ya ƙara maka hujja kan hadisin da ya fara kawowa shine madogara idan nan idan nan an kawo maganar tawilin juya magana ko to akwai ruwaya cikin sai ibn khuzaima hadisi ibn umar na manzo Allah yana zuwa da hannuwa kayan gwiwa shi ne shi ne kace maka fal awwal shahidan min min hadisi ibn umar rajul anu shi na farko na abu hurairah da aka ba tawili nan ko iya da hadisi shahid daga ibn umar can kuma dangana munazib marfu'i ne manzalan sallallahu alaihi wasallam in zai salla in zai sujada yana zuwa da hannu a kayan gwiwa can babu wannan magana balle a mata amar tawili bayan wannan ne ibn umar na ibn khuzaima kuma ya inganta hatta albani cikin sifar salat na albani rahimahullah shi wannan ruwan ya kana ibn khuzaima ya ƙara ƙaryin hujjar zuwa da da hannuwa shine sunna ba zuwa da gwiwa ba na kan sifar salat albani zai kai kwarai ya kawo ruwan da madogara kan mas'alar hadisi marfu'ai ne dan me anan ya ce maka wa zakarwa bukhari mu'allakan imam bukhari ya karu wal mai mu'allakan ne bin umar kowa don kan sai bukhari abu ne a gini karara sun sai bukhari abdullahi bin umar yana zuwa da da hannuwa in iya sallah iya wa za'a dai kabar ku bata ibn umar kuma su wace ta imam bukhari iya ajiye hannuwa kafin gwiwa wannan ruwaya ba mai inkarin ta ibn umar ya kuma haka kuma ta inganta me matsalar mastawilin sai su ce ainan hadisi ne mawqufi ibn umar ne yake zuwa da hannuwa kafin guwa ba ce manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam masu kawo waccan ruwa ta abu hura ta sa su mata tawili shi albani ya kawo ta ibn khuzaima ta ibn umar ita a can ba magana ibn umar a marfu'i ne ba kun yaba ne ba ya kawo ruwa ingantatta ta ibn khuzaima manzon sallallahu alaihi wasallama shine yake ajiye hannuwa kafin gwiwa a wajen sujada to gidan ba an kare wahala ba kidan ba magana wannan ba ta wuce mu gaskiyar magana duk da mu daman a nan abin da shara malaka ba ta matsala ta zuwa da hannuwa kayan gwiwa kuma kowa san balle wanda ya dan jiki ka ce aje da gwiwa aka wala gaskiya amma ɗabi'a mutum ba ka ce mutum zai sojana ya je akwai akwai dabara ya ka haka ada haka da kaga doro da yawa a ce za a je da gwiwa akwai wani wahala zuwa da hannuwa ya sauki ga mai yoni balle mutum wanda ya koya kwan biyu kai koyar ruwan ganin in sa shi ya kaji kaji dirk ya kaji an darawa ko mai karfi zai rashi da gwiwa sai ka ji kara a kan karo dir ya duro gaskiya kuma da wancan ya zama da sunna zuwa gaje a nutse ka hada kai hannuwa daga baya ka kai gwiwa shi ne abin da ya inganci cikin manganu amma malamai na gaya muku balle yanzu na gaya kullum ba za ga mata abin ya yawa ganin da tawon irin malaman saudiya kyauta ake raba su na horon shi na hausa larabci ko ina akwai su sai ka mutane da yawa sai ka suna zuwa da gwiwa shaharar abin da yake hannunsu ne wallawa alam amma gaskiyar magana bangaren mai binciken ruwayoyi sai gaskiyar magana abin da ya kari wannan na maliki da aka gani ana yi iya da hujja da madogara mai kari cewa zuwa da hannuwa shi ne inganci akan tsari na sinadar ruwa ingantattu daga manzon da Allah ya ko haka daga sahabbai amma cewa sabani akwai shi ne magana akwai sabani amma mahi karyin madogara bangaren ruwaya zuwa da hannuwa kayan gwiwa shi yahi wallahu a'lam wannan shine masalar kenan da muke so mu yi da bayani da akanta sai na ne dan a gaban mutum rikin kullum maganar wannan maganar akawa da wani ta mai kamata wani ne akawa kin shi ga shi ne ga kama shi kai tsaye wanda kuma da awali shahin hadisi ibn umar me ya hadisi ibn umar kurin ba ya kama shi nan babu hadisi ibn umar sai a can zaka san magana annan da yace maka fil lil awali shahin min hadisi ibn umar annan ba umar ke amma ya ma ishara ne akwai ruwaya ta ibn umar zuwa ga manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallama na zuwa da hannuwa kahin gwiwa amma anan babu ruwaya dan ga anan ba kun sai akwai shahidi kurin nan ke ka koma can da zaka garwa shi ibn khuzaima ko na bukhari ma da shi ba mu'allakan in koma cikin sahih bukhari cikin kitabu salah ka ga da ibn umar yana zuwa da hannuwa kahin gwiwa sai وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد ودع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بأسبعه السبابة رواه مسلم نعم تشيوى عبد الله بن عمر إيا بعد لاباري تشيوى من زعل صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد da tashahud in ya zamana wurin tahiya wada a yadda hulusura yana ajiye hannun shi na hagu ala rukubati hulusura a kan gwiwo shi ta hagu haka yake dorawa a kan gwiwo shi ta hagu waliyumuna alaliyumuna yana ɗaura hannun dama a kan ƙafar dama ko ce gwiwar dama duk da kan gwiwa kan cinya za ka wata ruwa wanda kan tabbata salatu nabi na albani kan shi iyaka da abin da tabbata rucin akan cinya maki da lokaci akan cinya maki dorawa din dai gwiwa ta shiga kashin abin yace bayan ya dora hannun dama akan kawar dama hannun hagum akan kawar hagum akan gwiwar hagum wa aqada salasan wa khamsin nan salasan khamsin ishara ce larabawa ke yi ta wani lissafin su in haka ta ɗauka kenan ya dunkule yatsa uku ya haka haka wannan ishara da haka shine hamsin da uku kurin shine iya kullum hamsin da uku amma in yi haka ita iya ishara wannan iya ishara da ita ba shi da bin isa ba'in sababa wannan ita mai ƙata ke ba haka ke banta ba iya ishara da ita ya ce iya ishara da sabi'in sababa wace sabaha eh sabaha ko sababa sababa mai sababa mazagiya na zai ga sabbi da kike maka eh ko da kaba kaza wani ya gwada ma ya dafu sai sabba kaman zai ga baka magana zai ga baka magana ya dan kula mai ta ai kai gwada maka sai kiyama wallahi kaza kaza hada biya mutunci ko lawa suke gwada sai sai sai da sababa kenan maza giya ba mi zai wato ga sababa da isa sabba mai tasbihin ana kullaye ta a takaice dai wannan yatsa yace wa fi ruwaya wannan ruwa ta musulmi ruwa ce wannan ce wannan ruwa musulmi wannan ruwa da makaranta musulmi ya rubuto ta yace wa fi ruwayatin lahu wata ruwa da imam muslim ya rubuto ya ka irin wannan lafazi cewa wannan zama kana idza qa'ada tashawud wa da'a al-yusra la kubatul yusra wal yumna ala al-yumna wa qad 53 sai ta wa qabada asabi'ahu kullaha wa shara billati tali ibham annabi kenan ya damike ya tsotsin gaba daya yayi nuni da wadda ibahama take binta wace ce kenan manuniya wannan shine a tsarin bayanin da ke wannan wurin tunan magana ta ishara da yatsa ɗan wa abu shi ma sananne cewa akwai saɓanin malamai kan mas'alar motsa yatsa wajen tahiya wasu na kawo cewa kurin nuni kaɗai ake lafazi kafiya ta zo daban wata a damƙe gaba ɗaya a nuna wannan wata a yi haka annabi ya iya gama wannan da ya ta tsakiya ya gama yatsa ibahama babban yatsa da ta tsakiya sai kamar halaka kamar zobe wani lokaci haka nan sai ishara da manuniya wani lokaci sai ya damƙe gaba ɗaya ya yi nuni da manuniya duk iya haka nan to amma duka maganar maganar ita wannan da ake ishara ita yaya take wani za ka iya mata gel gel irin na kadan gari kasar sama iya mata kasar sama haka kasar sama kowatar wasu ruwa ta kani yi harikuwa wasu ma suna suna maganar cewa ba a motsa ta tunan abin da ka rigima akwai ruwaya ta su suna bidawda ne cewa kana la yi harikuwa talibani ya ishara wani ruwaya ba ta da inganci wata kawo cewa la yi harikuwa cewa ruwa ta tabbata kare harikuwa amma cewa shadidan iya motsa ta to an ce me tahrik tahrik shine abu sa kalhoye ne cikin amajin albani rahimahullah iya cewa wata rana akwai shirin da ke a tarbiji cewa wata rana iya sallah a gihin albani rahimahullah ya ce sai nake wannan ya tsata manuniya ta nake mata ƙasa da sama gel gel gel gel kamar na kaɗan gare sai albani da na kare sai ce mini a ina ka samu kuma wannan abun sabo ce ba an ce ba kanu hariku ha ba an ce iya ce wannan tahriki ne wannan iya ana mai suna hafta wa rafi hafta wa rafi ce wannan hafta wa rafi ne ba kiran tahrik tahrik kuma kuma da ake kuma motsawa ba magana kasar wannan kasar saman sunan shi kasar saman sunan shi ba kiran tahrik ce tahrik kurin motsa ta kurin ka motsa ba wani saman kasar kurin kana motsa ta kurin motsa ta kai kurin ba magana gelgela haka ya ce min ishara ba a mata ƙasa da sama ya ce mai matsalai kullum ta aje karin annabi ya shiru biya alƙibla kullum ya tsal tana kallon alƙibla ɗan kai ƙasa da sama kenan ta koma ƙasa kenan ba ta kallon ƙibla kenan sai wani mutu suna ce ce a da'iman ya tsakawar mununiya tana kallon alƙibla tana kallon alƙibla kuma tana motsawa kenan da kawo da ƙasa ta bar ƙibla ko ga sama kana kenan ta kalli alƙibla kuma tana da motsawa ba shi ɗan gasa kun tana motsa kuran shi ne dai sunna ce kenan tana kallon alƙibla kuma tana motsawa wannan shi ne a ci abin da ya dacewa da sunna wajen motsa wajen tahiya ka ɗaura hannunka kun babu wani shari'a ko gabasa da yamma kurin dai dan yanda abin yake asalin abin hannun a haka yake an damƙe wannan an an meka wannan kenan akan haka yake ba haka ake mishi aka wasu kawo hannun a geyi haka ba haka bane ce annan kiya wurin shi da ko a meke shi ko a dora shi dai hannu haka yake ita kuma a meke tana kallon kibla kallon kibla to shine motsawa za a haka amma ba haka ba a gelgel haka ba a gelgel kuma ga mutum da yawa iya gafala wanda aka jiya kuma gidi masu da yawa gani ba ko anan zaka mutum haka wani ma ga mutum haka wurin kasa kallon kasa da yawa gidi mutane ina ga da yawa an gidi ba suna gafala ne ta yi ya zama ya tsaya haka ya tana haka wani mabai mutsa ga ya manta haka ya manta zan a tana kallon kibla ko da masu ganin ba a motsawa tana kallon kibla ya tsa ba ta barin kibla kibla take kallo kuma ana dan motsa ta ana dan motsa ta shine ya dace da sunna wannan shine kenan abin da sha tahiya zama kai na tahiya zamu ce illa mun zo kan fara lafazin tahiya ina kan lokacin namu ya zo kusan karshe Allah kai mu satar sama insha Allah sai mu dasa kan farkon lafazin tahiya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ننك هم وجه أموا أكوي وتروى رمضان كي بار لابار مهمان تموتوا iya ce wannan ya motsinta kaman zaman wata guduma ce ga shidan tana bugun shidan kware tana ba shi wahala cikin fatala ta motsawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته